أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من بركة مدهدوا أولا رانا بألبركة ودا إن شاء الله za mu dora daga inda muka tsaya cikin karatu na littafin riyadu salihina min kalam sayyid mursalin sallallahu alaihi wasallam yau muna biyu ga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam wasu turidi da sha hudu ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya kuma a cikin wannan littafi muna cikin wato mun gama babi na tamanin da ɗaya za mu shiga babi na 82 wanda shi ke ce babu haƙƙi sultani wal qadi wa gairi imamin wulatin umuri an ittikhadi wazirin salimin wa tahzirihim min qurana as-su'i wal qubul minhum wato wannan babin wanda yake shine babi na 82 a cikin littafin shine wato babu haƙƙin sultani wal qadi wa ghairihima baban da zai kwaitar da sarki ko wani jagoran al'umma da wannan su da alqadi min wilatul umur daga mazubanta lamuran al'ummar musulmai al-ittikhadi wazirin salim wato za a kwaitar da su bisa rukan waziri salihi an ce waziri a larabci to a hausa ana daga kamar minista ko wani special advisor ko wani pa da sauransu wato idan kuma za ka riki pa ko wani masinja ko wani special advisor ko kuma wani minista ko kwamishina a cikin gwamnatinka ko a ofishinka idan kuma mutum ne tsari wata hazirin min kurana isu da kuma wato tsoratar da ma'abota lamarin musulmai daga rukon miyagun abokai wal qubulu minhum da kuma karba daga gare su qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace al aqillahu yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwan illa al muttaqin cikin suratul ahzab ayat 67 Allah madaukakin sarki yace abokan juna ko masoyan juna a wannan ranar ta alkiyama wato ba'dhum li ba'dhin aduwwan tashin su abokan gaba ne ga sashe illa na wata gintire wanda suka tsoron Allah cikin abotarsu ko cikin soyayyar junansu wato ibnu kasir rahimahullah ya ce kullum sadaka usuba duk wata abokantaka ko suba wata aka yi da ba dan Allah ba fa yana tan kalbi yawmal qiyama adawa to a ranar alkiyama za ta juya ta zama gaba tsakanin juna illa ma kana lillahi azza wa jalla sai dai soyayya ko abota wata aka yi ta domin Allah subhanahu wa ta'ala wa yana da'im bi dawamihi domin soyayya da aka kulla ka dan Allah wato dawaman ya ce gurgurdan dawamar ubangiji subhanahu wa ta'ala wato har abada kenan ita dai suba tana da darajoji ne kwaya uku suba ta farko wato abu ta farko ita ce wata aka yi da duniya to wannan tana gushewa da gushewar sababinta idan an kulla abotar saboda aiki da zarar an yi mutum canjin wajen aiki shi kenan abotar ta gushi idan aka kwallo abotar saboda wani abu na duniya ko kasuwanci to daga ran da jarin abokin ya kare shi kenan wani abotar ta kare wasani ya tuwa ta biyu tsohon da aka yi ta ko abotar da aka kwallata ta a kan saban Allah wacce aka kwalla abota don zuwa kalan rawa ko kuma a gidan karuwai ko dai ko abokan caca ko dai wani irin abota daban wanda aka kulla don saban Allah to wannan kam tana juyewa ta zama gaba tun anan duniya ma tana iya juyawa ta zama gaba a bantana kuma an je lahira wannan kam kai tsaye juyawa take ta zama gaba da juna to ta uku ita ce abota irin ta addini to wannan tana wanzuwa duniya da lahira Allah ya sanya mu cikin masu san juna domin Allah an sa'id an abi sa'id min al-khudri wa abi hurairah رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتفضه وتفضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتفضه عليه والمعصوم من عصم الله رواه البخاري وانا حديث أكبر أساني الصحابين من يا قدابيو wato abu sa'idin al-kudri radiyallahu anhu da kuma abu huraira Allah ya rike su anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzo Allah jira da mutum Allah subhanahu gare shi ya ce ma ba sallahu min nabiyyin wala wala saklaba min khalifa ubangiji bai taba aikowa da wani annabi ba bai taba halifantarwa da wani halifa a doron kasa ba wato sarki ko mai mulki ko shugaban kasa ko gwamna illa kanat lahu bidanatan ba ce sai kasance yana da abokai guda biyu bidanatun ta amurhu bil ma'ruf akwai abokin da ke umarnin sa da ayyukan alheri wa tahuddu alai kuma tana kwalatar da shi akai wa bidanatun ta amurhu bil sharri da kuma abokin da yake umartar sa da sharri wa tahuddu alai kuma yana umartar sa da wannan irin abokin da idan yan adawa sun taba sun taba ka zai ce maka yanzu kamar kai a ce wani ne zai shiga gidan rediyo yana zagin ka ai ya kamata a yi masa kaza ya kamata a yi mar kaza irin wannan war ma'asumi man asam Allah ma'asumi wato wanda yake katangagge ko tsararre shi ne wanda Allah ya tsare shi rawahu al-bukhari imam al-bukhari ne ya rawaito shi a cikin wannan hadisi akwai kwadaitarwa daga rukan aboki na kirki ga ma'abota rukan lamarin al'umma sannan cewa yana daga cikin dacewa da shugaba ya kasance yana da abokin zama salihi na kirki wanda in shugaban nan ya yi ba daidai ba zai tsawatar masa ya ce masa ba haka ya kamata a yi ba in kuma ya yi daidai to zai taimake shi akan daidai din sannan kuma yana daga cikin shakawa wato tsiyatuwar ma'abocin mulki ya zanto yana da abokin zama ko abokin yawo wanda yake gurbatacce mai gurbatacciyar aƙida wanda zai zanto idan yana kan sharri sai ya ƙara zuga shi a kai idan kuma ya gan shi a kan alkhairi sai ya rikasa ce masa gwiwa ba zai goyi bayan shi ba a kai wani sha'iri mai waka yana cewa la ta tsal'an mar'i wa tsal'an ƙarini wa kullu ƙarini bin maƙarini yattabi yace kada kai tambaya game da mutum sai daga tambaya game da abokinsa domin kowane aboki yana koyi ne da abokinsa idan aka nuna maka wancan aka ce wancan ai abokin sarki ne ba sa rabuwa idan mutumin kirki ne wannan din to sarkin ma tabbas tabbata mutumin kirki idan kuma ka ganshi mutumin banza a shirari to haka shi ma sarkin yake to haka nan in ciyaman ne haka nan in gwamna ne haka nan in minista ne ko kwamishina ne ko ma wani irin mukamin mutum ke da shi وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير سلك إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإذا أراد الله غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم وأن حديث أكر أشتهنر uwar mominai na na aisha allah ya daidaita matar maza allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maza allah ya da amincin allah ta mata gare shi ya ce idan arada allah bil amiri khairan idan allah ya umarci idan allah ya nufi alkhairi da sarki idan allah ya umarci ya nufi alkhairi da sarki ja'ala lahu wazira sirkin sai ya sanya masa wato waziri na gaskiya wa wato mutumin kirki in nasiya zakarahu idan ya manta sai wannan wazirin ko ministan ko mashawarcin sai ya tunasar da shi wayan zakara a anahu idan kuma yayin da ya tuna wani aikin alkhairi zai yi da shi wannan wazirin nasu sai ya taimake shi a kai su yi tare wayan ara da biyu gayar zarik idan kuma ubangiji ya nufi wani alkhairi din ga sarki wato ya nufi sharri gare shi ja'ala lahu waziran su'in sai ya sanya masa wato waziri ko mataimaki mai mummunar aƙida mai mummunar hali mai mummunar manufa in nasiya lam yuzakkiru idan ya manta da wani aikin alkhairi to ba zai tuna masa ba wa in zakara lam yu'inu idan kuma wato ya tuna wani aikin alkhairi zai yi shi to wannan wazirin ba zai taimake shi ba shine wannan ya daidai da wato karin magana a da suke cewa ba a yin mugun sarki sai mugun mafaji tabbas a haka ne kamar yadda wannan hadisin ya faɗa rawahu abu dawud bi isnadin jayyid imam abu dawud ne ya rawaito hadisin da isnadi mai kyau ala sharɗin muslim wato bisa sharaɗin imam muslim a cikin wannan hadisin akwai kwaɗaitarwa bisa rukon waziri salih makusanci salih a cewa kuma ya zamto mutum yana da mataimaki ko mashawarci na kirki wannan yana daga alamar dacewarsa a kan mulkin da yake kuma wannan hadisin yana tsoratar da mu bisa rukon wato yana tsoratar da masu mulki bisa rukon wazirai ko mashawarta wato masu miyagun manufofi domin hakan yana daga cikin alamar cewa shi wannan sarkin ko wannan shaman din ko wannan gwamnan to bai samu dacewa ba a mulkinsa wannan shine karshen wannan babi za mu shiga sabon babi wanda shine babun nahawi babun nahayi an tawliyat al-imara wal qada wa ghayrihima min al-wilayati liman ta'ala aw harasa 'alayha wa arrada biha wannan babin zai magana ne akan hanin bada shugabanci ko sarauta ga ko alƙalanci da waninsu na daga al'amuran shugabanci hannun ba da shi ga duk wanda ya roƙa ya ce a bashi au harasu alaiha ko kuma ya kwaɗayin a bashi to lallai duk wanda ya roƙa ko ya nace sai an bashi to a wannan babin zai magana akan cewa kada a bashi kuma yadda da yawa yanzu ga mutane ana ta rikici da su musamman ma a ƙauyuka wai rikicin limanci akan limanci kawai mutum za a yi ta rikici a kai ruwa rana da shi sai shi dole sai an ba shi limanci kaga wannan duka duk wanda ya nemi wani abu da jagoranci inda da kansa ya nema kuma ya nace sai an bashi to bai kamata a bashi ba ana bi musa al-ashari radiyallahu anhu qala دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم انا ورجلان من بني عمي فقال احدهما يا رسول الله امرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل وقال الاخر مثل ذلك فقال إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه متفق عليه وانا حديث عن كان أشرك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يتي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا يتي ني ناشي غودن من الله صلى الله عليه وسلم ورجلان من بني عمي da kuma wasu mutum biyu daga ƴaƴan babbana فقال أحدهما sai ɗayan su yace ya rasulallah ya ma'aikin Allah amirna ala ba'd ma wallaka Allah ka sanya mu ka sarautar da mu akan sashen abin da Allah ya baka na jama'a ka sanya mu zama mu shugabanni wa qala al-akhar ay ma sai faɗa miki da zalika ko tabbacin wannan wa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam mai da jawabi yace inna wallahi la nuwalli hadha al-amala ahadan sa'alahu yace wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam yace hakika mu ba ma shugabantarwa a kan wannan lamari namu ba ma shugabantar da wani mutum wanda ya tambaya inda mutum ya tambaya to ba za mu ba shi ba au a harin harsa alai ko kuma wani mutum wanda ya kwaɗayi a kan a bashi domin ba za mu ba shi ba mutafakun alai hadis sai da aka haɗa a kan wato roƙon shugabanci ko jagoranci na jama'a to wannan ba daidai ba ne duk wanda aka ga ya tambaya to hakika wannan to da yawa yana tambaya ne don neman maslahar kansa ko don amfanar da kan kansa don ya samu ya tara abin duniya a cikin wannan kuwa akwai halakarwa gare shi da kuma lalacewa al'amarin jama'a jama'a da zai shugabance su da don haka shi yasa ba za a ba shi ba wannan shi ne wato a babi na ƙarshe a cikin kitabul muqaddimat bayan shi sai kitabul adab wato littafin da zai bayani a cikin wannan littafin babu ko kuma bangaren da zai bayani akan abubuwa na ladibba na musulunci babul haya'i wa fadlihi babin da zai bayani akan kunya da kuma falalar kunya walhassi ala takhalluki biha da kuma faɗaitarwa bisa jin kunya mutum ya zama mai kunya a cikin al'umma وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعيد أخاه في الحياة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان متفق عليه wannan hadisin an karɓi su hanyar sai ma'afla ɗan umar allah ya fi zuwa ce an da rasulallah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin min al-ansar hakika manzo allah ya da musu allah su mata gare shi ya wuce ta kusa da wani mutum daga cikin mutanen madina wa huwa ya'izu akahu fil haya yana wa dan uwansa wa'azi a game da kunya cewa wani ka zama mai kunya mana ka rika jin kunya mana habawa ne ya za ka rika kaza ya za ka rika kaza irin dai abin nan فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذا على جلال موسى على سبتا غريش يشي مسا دعه قاليش منا فإن الحياء من الإيمان دومي أي إيتا كنيا كنا دقى إيماني فقاليش كوي إما بدو تكنيا ربا كذا على وربيت إيماني كنا متفق عليه حديث سيدا كما كنسا wato ladabi shine wato ruko da manya-manyan halaye na girma daga cikin wannan halayen ko akwai kunya kunya tana daga cikin alamar imani kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma ladabi yana daga cikin imani annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ya ce ku isu li utammima makarimul akhlaq an aiko ne domin cika halaye na girma saboda haka idan kuka ga mutum bai da imani ai bai da kunya to alama ce ta karancin imani a zuciyar shi kwarai da gaske domin ko aure za ka yi an ce ka duba mace mai kunya in ka samu mai kunya to insha Allah alamar za ka samu mace ta gari domin kunya tana daga cikin halaye na gari abun jama'a kuma an kusanta ta fi kyau ga mata idan mace zanto mai kunya to insha Allah za a samu amana a gunta za a samu kawaici a gunta za a samu hakuri a gunta za kuma a sami halaye na kwarai ne dukan a gunta haka nan ko namiji ne idan ya zanto mai kunya to insha Allah in ka bashi amana ba zai ci ba in Allah da kuma zai maka magana zai gaya maka gaskiya duk abin da zai maka in yi alkawari ma insha Allah zai cika wa an imran bin husayn radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al haya'u la ya'ti illa bi khair muttafaqun alayh wannan hadisin an karɓo ta hanyar imran bin husayn wani sahabi mai daraja mai karama ya sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne wanda ya kasance mala'iku suna gaida shi ba yi da lafiya yana fama da basu mala'iku suna yin musafaha da shi suna gaishe shi radiyallahu anhu ma wato da shi da mahaifinsa dukkanin su sahabbai ne ala ya ce ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maza ala tsira da amincin allah su fita gare shi ya ce alhaya ula ya ake illa bi khair kunya ba ta zuwa sai da alkhair mutafakun alaihi hadisi ya dace haka kan wanda duk wanda ba zan shi yana da kunya to akwai alamar alkhairi tare da shi kamar dai magana ta na faɗa azumi ko mace za ka zaɓa to ka zaɓi mai kunya haka nan idan yaro ya zamto mai kunya wato kada a matsa masa sai ya zama mara kunya idan yaro ya zamto mai kunya yaron da in ko wando ne babu a jikinsa baya so ya fita waje mutane su gan shi to kada a rike masa dariya ko a ce wai wani ya fiye kunya ko wani abu irin wannan alama ce ta yana tare da alkhairi kada a yage masa wannan halin da kunya ko laifi yaro yaro ya maka ya zanto yana jin kunyan ma faɗa ido da shi to kada ka ce dole sai ka nemo shi sai an ji an kamo maka shi a inda yake a'a in har ya zanto yana jin kunyar ka baya so ma ka gan shi saboda ya aikata wannan laifin to ka kyale shi wannan kunyar ma alama ce ta alkhairi kuma insha Allah idan ya girma tare da wannan kunyar da ranar aka ce ya aikata wannan laifin ma ba zai yi shi ba yawa insha Allah a cikin wani wata wayar annabi sallallahu alaihi wasallam yace alhaya'u khairun kullu wato a kunya gaba ɗayan ta alkhairi wato ita kunya tana hana ma'abocinta daukar miyagun halaye da kuma miyagun ayyuka duk mai kunya yanzu misali duk mai kunya ba zai yi zina ba kaga ko a kofar gidan karuwai ba zai yi ta a gan shi ba haka nan in ma ba ma gidan karuwai ba duk matar da ta kasance matar banza ce ba zai so ma a gan shi yana tare yana tsaye tare da ita ba ba har a ce ya je gunta sun aikata wani mummunan abu ba haka nan idan mutum yana da kunya a gunda ake sayar da taba sigari ma ba zai da a gan shi a tsaye a wajen ba ba sannan a gan shi yana sha ba kenan alamar alamar cewa duk wanda ka gan shi da kunya alamar cewa mutumin kirki kuma kunya tana kwaɗaitar da ma'abocinta zuwa ga aikata ayyuka na alkhairi din mai kunya za ka same shi yana girmama manya yana girmama na gaba da shi kuma yana son sayawa na ƙasa da shi din mai kunya wani daga cikin magabata na ƙwarai yake cewa ra'aitu ma'asi nazalatan fatarabtuha muru'atan fasahalat diyanatan yace hakika ne na ga ayyukan sabon Allah na gan su kaskanci ne na ga sai na bar su saboda kiyaye mutunci na idan haka kuma shi kenan sai juye ya zama addini eh ya zama aikin lada wa ana bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittun wa sittuna shubha shubha فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه أشكو أنا حديثي وذاك الرسول سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يجي للي ما زعل إرادة عمل سن الله ثبت أغريش ياجي الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة للي حقيقة إيماني ريشي سبعين دوانا أبو ne ko kuma sittin da wani abu ne فأفضلها قول لا إله إلا الله ما في بيتي أشكين ريشن إيماني شين فقر كلمة لا إله إلا الله وعرناها إماطة الأذى عن الطريق ما في كما كسان شي لغا شكي واتو أذى قصة لغا شكين ريشن إيماني شين كودا najasa ko kuma kazanta daga kan hanya duk abin da aka san an taka ko an yi tuntube da shi za a iya jin ciwo ko za a iya samun wani abu nan najasa ko wari ko wani abu da haka to kawar da abin daga kan hanya to wannan ma aiki ne na imani wal haya'u shu'batun min al iman kunya ita ma wato a reshe ne daga imani mutafaqun alayhi hadisi ne da ka da kansa wato shi imani ana kira ana idlakin kalmar akan duk wani aiki na addini duk wani umarni na addini da kuma abin da zuciya take kudurewa na alkhairi na aƙida wato na addini da kuma duk abin da harshe ke faɗa na alkhairi da dukkan abin da gaɓoɓi ke aikatawa na alkhairi da dukkan shi wannan ana kiran shi da suna aikin imani وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في حجرها واذا راى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه متفق عليه an wani hadisi an karɓo shi hanyar abu sa'id al khudri radiyallahu anhu an da yadda shi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tira da amince Allah tabbata a gare shi ya kasance yadda yake ashadda haya'an min al azra ya kasance mafi tsananin kunya fiye da wato yarinya budurwa fi kidriha wato a cikin budurcinta a cikin kidr wato wani gune da aka keɓancewa a cikin ɗaki haka wadda budurwa ta kan keɓance iya ita ce kaɗai a wannan gun babu mai shigo mata wannan wajen wani abu ne ta gani wadda take jin kunya ko take jin nauyi sai da koma ta shiga wannan gun ko an yi baki ba ta so su ganta suna kunyar su sai su shiga wannan gun ta buya to shi ne to annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi wato amarya budurwa wato tsananin kunya bai zara ashe an ya karbo annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya ga wani abu wanda yake ki an aiki ya ga aikata wani abu wanda baya so ba a rafina fi waje baya iya yin magana saboda kunya sai dai muna gane haka akan fuskar sa sallallahu alaihi wasallam ko da kuma ali hadisi ne da aka haɗa kansa malamai suka ce hakikar kunya wato wani irin hali ne da ubangiji kan sanya wa mutum a zuciyarsa wanda ta dalilin wannan halin mutum ya zama yana kin duk wani abin ki duk wani mummunan abu kuma wannan halin zai zama yana hana mutum daga daga yin daga yin duk wani abu wanda zai kai ga zubewar mutuncinsa haka nan wannan hali yakan sanya mutum da mai ba wa duwani ma'abocin haƙƙi haƙƙinsa wato a abul qasim imamul junaid rahimahullahu ya ce alhaya'u ru'yatun ala ayin na'am aw ayin ni'am wa ru'yatun taqsir wa yatawalladu bainahuma halatun tusamma haya wallahu a'lam wato imamul junaid shugaban shugaban da'ifatu sufiya shugaban sufayi yace kunya ita ce wato kallon ni'imomin da Allah ya yi maka sannan kuma kallon wato a gajiyawarka daga cika ainihin godiyarka ga Allah wannan abin da za ka rika ji a tsakani rika kallon ga girman ni'imomin da ubangiji ya maka ga shi kuma duk da haka sai ka kasa biyan ni'imomin da Allah ya maka to wannan halin da zaka tsinci kanka tsakani shi ake kira kunya wallahu a'lam babu hifzi sir wannan babu zai mana magana akan muhimmancin kiyaye sirri qala Allah ta'ala ala man sarki yace wa awfu bil ahd innal ahda kana mas'ula wa ku cika alƙawari domin hakika alkawari abin tambaya ne ubangiji zai zai tambaya game da alkawari wannan a cikin wannan ayar ayar tana magana ne akan kiyaye sirri domin hakika sirri yana daga cikin abin da aka saba yin alkawari akan shi akan kiyaye shi ko koyi shi ko dai a lafazi ko kuma ta hanyar yanayi ko mutum ya gaya maka magana ya ce wani dan Allah karka faɗa ko kuma a yanayin yadda yake gaya ma maganan kai kanka za ka fahimci cewa baya so a san wannan maganan da kaga ko bai ce wasan ka faɗa ba kana ka san baya so a faɗa wa ana bi sa'id bin al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna min asharri an-nas 'inda Allah manzilatan yawm al-qiyamah الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها رواه مسلم وانا حديث عن سبع سعير ابو سعيد الخدري رضي الله عنه يشي ماذا الله جلال عمل شاء الله سبحانه قريش يشي إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة يا رب شكم ما في أشر متاني سام ممونا مكوما أرانا القيامة الرجل يفضي إلى المرأة متم نزي بيا بقعتها دمشي وتفضي إليه إتمات بيا بقعتها قريشي sun ma yan shirin sirra sannan ya je yana ɗaiɗaita sirrinta yana faɗar sirrinta a wajen abokai a majalisar abokansa ya rika cewa ya yi kaza da iyalinsa ai iyalinsa mai kaza ce iyalinsa mai kaza ce to irin wannan ɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk mai yin haka yana daga cikin mafiya mafiya sharrin wajen zama a ranar alkiyama Allah ya kiyaye a cikin wannan hadisin akwai wato narko mai tsanani ko gargaɗi mai tsanani ga duk mutumin da zai rika zuwa yana gaya wa abokai ko wasu jama'a yana gaya musu irin yadda yake saduwa da iyalinsa ko kuma ita mace ta tana faɗar irin abin da yake faruwa tsakaninsa da mijinta وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة قال لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فأردت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكهتك حفصة بنت عمر قال سأنظر في أمري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت إن شئت أنكهتك حفصة بنت عمر فثبت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إليه شيئا وكنت عليه أوجد مني على عثمان فلبث لياليا ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكهتها إياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا فقلت نعم قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها رواه البخاري wannan dogon hadisi an karɓar sa hanyar abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma Allah ya rubuta da shi da mahaifinsa annan umar radiyallahu anhu cewa sayyidina umar Allah ya rubuta shi ina ta ayyama bintuhu hafsatu yayin da wato ɗansa hafsatu ta zama bazawara wato ainihin ta tana auren wani daga cikin sahabbai ne radiyallahu anhu dan uwan wato zainab bintu jahashin ne dan uwan sai da zainab bintu jahashin ne wanda ita na na hafsatu take auren sa to sai a yakin uhudu ya zanto yayi shahada wato an kashe shi a yakin uhud yayi shahada to bayan ita na na hafsatu ta yi ta kaba ta gama ta kaba sai shi mahaifinta sai na umar to sai je wajen abokinsa Usman bin Affan radiyallahu anhu shi ma a lokacin nan sai na Usman bai riga ya yi aure ba matarsa yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta rasu a lokacin yakin Badar to shi kuma yakin Uhudu an yi shi ne bayan shekara guda da yakin Badar dan haka a lokacin nan sai na Usman bai riga ya sake aure ba saboda haka sai na Umar sai ya same shi ya ce masa yace laqitu Usmana yace sai na na da Usman Usman dan Affan radiyallahu anhu Allah ya dade shi fa aradtu alaiha hafsat hafsat sai na din da yadda hafsat gare shi wato nace masa in shi ta an ka tuka hafsata idan kana so zan aura maka ƴata hafsat binta Umar yar Umar ala sai shi sai na Usman yace sa an fi amri zan duba dai cikin lamari na bari dai zan dai zan zan dai nazari fa labisu layaliya kuma lakeni sai na zauna tsawon wasu kwanaki sannan sai ya haɗu da nishi usmanu bin faƙala sai ya ce mu har ba dani allah aka ga waje yau mai aza hakika ya bayyana gare ni gaskiya ba zan yi aure ba aure zan yi ba fa da gitu a ba bakar min siddiq don haka sai na tafi na haɗu da sai na abubakar dan a siddiq radiyallahu anhu allah ya dade shi fa qultu sai na ce masa in shi ta arka haka ga hafsa bin ta umara idan kana so zan aura maka ƴata hafsa sai mata abubakar sai abubakar ya yi shiru bai ce min komai ba ولم يجي إليه شيئا بكي من كومي با بميد جوابي با وقلت عليه أوزن مني على أسمان سيدا ناجا هوشن سوسي يد يد ناجا هوشن عثمان شي عثمان ما شي مكا لا أورا مكا آتا سيتي عاشي فبا أوري زي شي كما أبو بكر ناشي لا أورا مكا آتا سي شرو بكي من كومي با داكا سي سي ناجا هوشن سوسي فلا بيس لياليا سي نزونا واتقوان واتقوانكي سي يزونا واتقوانكي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم تعلم صلى الله عليه وسلم يني ما أورانتا فأنكهتها إياه سين أورا مسعيدا فلقيني أبو بكر سا أبو بكر يهدني فقال سيشن لعلك وجدت علي حين عرضت علي همسا yace hakika yace wata ilka da haushi na a lokacin da ka kai mun magana hafsatu balam arji ilai ka shay'an amma ban mayar maka da zancen komai ba fa kullu na mutum ce kwarai ka na da haushinka sai yace فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما أردت علي yace ba komai ne ya hana ni na maka da jawabi ba cikin a budansan da kamar na auren hamsin illa an ni kunta alamtu annan nabi sallallahu alaihi wasallam zakara sai dai saboda na san cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ji ya ambace ta wato irin kamar in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shin hamsa ko ta yi idda ko dai irin wannan ne ya ambace ya ambace ta ولم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم نكوا بدن ɗaiɗe ta sirrin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka ni ba zan ce maka komai ba ba zan ce maka ba na son ta ba ba zan ce maka kuma ai na ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace ta ba na faɗa haka na fallasa sirrin annabi sallallahu alaihi wasallam ina haka kuma ban kyauta ba eh walau da raka annabi sallallahu alaihi wasallam la qabiltu ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya batta to da na aure ta ka ji ba a cikin wannan hadisin akwai wato halassu cewa idan kana da ɗaya budurwa ko bazawara in kana da wasu mutanen kirki a cikin abokanka mutanen kirki ko abokanka ko almajiranka ko wasu mutanen kirki da kasan da babu laifi ka samu mutumin da mutumin kirki ka gaya masa wani mai zai hana ka nemi kanwata ko wani mai zai hana ka nemi ɗata ku daidaita da wannan hakika ba wai ƙasƙanci ba ne ɗaukaka ce ma domin koyi ne da magabata na ƙwarai eh kuma cikin wannan hadisin akwai wato yana koya mana yadda sahabbai suke wajen kiyaye sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka mu ma ya kamata mu rika yi a tsakaninmu kada mutum wani sai ka ji mutum a zancen da aka yi da shi wanda bai kamata ya faɗa ba sai ce akwai dai wata magana an ce ne karin faɗa amma ka ji kaza gaba kaza gaba eh to kaga wannan ba daidai ba ne amin yana daga cikin halayen imani mutum ya zama mai kiyaye sirri وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده فعبرت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلما رعاها رحب بها وقال مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم سارها فبكت بكاء شديدا الله أكبر فلما رعى جزعها سارها الثانية فضحكت فقلت لها خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار ثم أنت تبكينا فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتني ما قال لك رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أما الآن فنعم أما هنا سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين وأنه عارضه الآن مرتين وإني لا أرى لا أرى الأجل إلا قد اقترب فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك وبكيت بكائي الذي رأيت فلما رأى جزعي سار لسانيا فقال يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة فضحكت ضحك الذي رأيت متفق عليه وهذا لفظ مسلم wannan hadisin an karɓo ta hanyar na na aisha uwar mummini radiyallahu anha Allah ya rida ita qalat tace kunna azwajun nabi sallallahu alaihi wasallam indahu mun kasance mu matayen annabi sallallahu alaihi wasallam muna zaune tare da shi a waje daya fa akbalat fatima radiyallahu anha sai ga na fatima radiyallahu anha ta ta tamshi tana tafiya ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيتا أبو تاكنتا بكوتي بدل إرن تاكن من الله صلى الله عليه وسلم إرن يدعى نفس صلى الله عليه وسلم تفيا وهكا يتماسكي فلما رعاها يعد أن صلى الله عليه وسلم يقول ذاته رحب بها سي مرا بدا إتا يتاشي يا مرا بدا إتا يرنكم يتعانوا بالبيو يتي مرحبا بابنتي ma da ayata kuma azlasa an yamini sana ya zama da ita a damarsa au an shimari ko ya zama da ita a daya daya gefen nasa kuma sarraha sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama kunnanta ya mata wani zance fa baka buka an shadidan sai maga ta yi kuka ta yi ta kuka kuka mai tsanani radiyallahu anha wa alaiha salam bana ma ra'a jazaha yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga irin yadda wanda ta fita a hayyacinta hankalinta ya tashi tsar rahar saniya sai annabi sallallahu alaihi wasallam sake yin wato zance da ita a cikin kunnanta ya tsuntsuntsun haka ya zance da ita a karo na biyu fa dahikat sai muka ga kuma tana murmushi tana dariya fa qultu laha sai nace khasaki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bin nisa'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya kebance ki a tsakanin matansa bisirari ya miki wani asirce asirce wato ya miki wasu zanci cika na sirri sun ma'an da tabkina amma kuma sai mazan kina kuka sannan ma kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi sa'altuha sai na tambaye ma sai na tambaye ta ma qala laki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam menene annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga miki ne qala sai ta ce ma kuntu bi umshi ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sirruhu yana da faɗi ta cewa aisha radiyallahu anha ta ce lallai ni fa ba zan ɗaiɗaita sirrin annabi sallallahu alaihi wasallam ba zan watsa sirrin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ma ku fiya yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah mulki sai na ce azamtu alayki inni miki magiya bi ma li alayki min alhaqi da haƙƙin da nake da shi a kanki ni matar mahaifinki ce baki dubu wannan girman haƙƙin da nake da shi a kanki inni miki magiya da ma haddasi lalle lalle ki bani labari na ƙara liki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam menene manzo Allah tsira da amince Allah subhanahu gare shi ya gaya miki fa ƙara sai dake amsa dace amma ana fana'a nace amma yanzu kam zan iya gaya miki amma hina sa'arra ni fil marratil ula amma yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya min sirrin nan a karo na farko fa akhbarani bani labari yayi anna jibrila kana yu'aridu alqur'ana shi amara jibrilu ya kasance yana gindayar masa da karatun alkur'ani in kulli sanatin marrafin amur rafini wato a kowace shekara malaika jibrilu yana zuwa yana masa karatun alkur'ani sau daya ko sau biyu amma a wannan shekaran wato malaika jibrilu ya zo masa har sau biyu wato kamar a watan ramadana ne annabi sallallahu alaihi wasallam malaka jibril yakan zo mishi sai su yi musaffa wato su yi tukurin abin da ya riga ya gabata na alkur'ani da ya saukar masa to amma a shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallam zai bar duniya sai zan to malaka jibril ya zo mishi ne har sau biyu to annabi sallallahu alaihi wasallam sai sai ki ga wannan na fara yace ni la ara la ara ajal ila qaraba yace to saboda wannan sai nake ganin kamar ajali na ne ya kusa yake ga wa na fadima ita fatin illa wasbiri ki ji tsoron Allah ki yi haƙuri ya faɗi ma bayyanahu neman salafu anarki domin ni ni ne wato mafi kyawun a marigayi gare ki ba kai tu buka illa zira aiki don haka ne sai na yi kuka irin kukan nan da ke gari shi ne wannan kukan da tashin hankali da ita na na aisha ta ga na na faɗi margalla anha ta yi falamma ra'a zazzabi yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga hankali na ya tashi sarra ni saniya sai sake yin sirri da ni a karo na biyu faqala sai ya ce ya fadima ya ke fadima amma tardaina shin ba zaki yadda ba zaki farin ciki ba an ta kuni sai da tun sa'il mu'minin da ki zamto ke ce shugaban dukkan matayen mu'minai aw sai da tun sa'i hadhihi al'umma ko kuma ke ce shugaban matayen wannan al'ummar fa da hiktu da hikil ladhi ra'aiti don haka ne sai na yi farin ciki na yi dariya wannan dariya da ke ga ina yi ko kuma wannan murmushi da ke ga ina yi wadda fi alaihi wannan hadisi yana kaɗa kansa a cikin wannan hadisin akwai wato fara gabatar da kwantar da hankalin mutum kafin ka ba shi labari akan wani al'amari kuma a cikin wannan hadisin wato hadisin ya kwadaitar da mukan wato irin sakamakon da mai haƙuri yakan samu idan ya haƙuri bisa kowace irin ƙaddara ko mai girmanta don mafi girman musiba shine rashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ga mu al'umman sa barantana kuma ga Esther radiyallahu anha wace ita ce Esther tilo ita kadai wace ya bari sallallahu alaihi wasallam dukkanin sauran ƴaƴayensa sun rasu kafin kafin sa na na Fatima radiyallahu anha wanda ta ga manya-manyan musibu mafi girman musiba dai ita ce rashin mahaifinta sallallahu alaihi wasallam kafin nan mahaifiyarta na na Khadija ta rasu bayan nan sauran yan uwanta a Ruqayya Ummu Kulsum da Zainab duka sun rasu sun batta ita kadai ita ce kuma karamar su sannan bayan nan ita ma bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam a ya bar duniya da wata shida ita ma sai ta rasu radiyallahu anha kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a wutar wayar ya gaya mata cewa ita ce farkon wacce za ta haɗu da shi daga cikin iyalan gidansa ita ce farkon wadda zai haɗu da shi a ranar alkiyama وعن ثابت وعن ثابت عن انس رضي الله عنه قال اتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا الأبو مع الجلمان فسلم علينا فبعثني في حاجة فأبقات على أمي فلما جئت قالت ما حبسك فقلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لهاجة قالت ما حاجته قلت إنها سر قالت لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قال عنس والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت رواه مسلم وروى البخاري بعضه مختصرا وانا حديث حديث عن كرمج لغا ثابت البناني آه الماجر سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه صحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما خادم انسان يجي أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا الأبو مالك المالك ya ce manzan Allah tsira da masu Allah sabata a gare shi ya zo gare ni alhali ni ina wasa tare da sauran yara fa sallama alaina sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana sallama muka ga wannan yana nuna mana yana nuna mana halaccin yin sallama ga yara ba azani fi hadatin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike ni akan wata bukatar sa fa buqatu alai fa buqatu ala ummi sai ne saboda haka sai na yanki gabarin mahaifiyata wata ta zarto ta daɗe ba ta ganda ba fara ma ji ita yayin da na je na biya buƙatar annabi sallallahu alaihi wasallam na dawo qalat sai mahaifiyar ta ce min ma haba saka menene ya tsare ka ban ganka ba ba kulfi sai na ce mata ba azani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li hadati ai manzon Allah ne ya da mata Allah subhanahu wa gare shi ya aike ni zuwa ga wata buƙatar sa qalat ma hadatu sai mahaifiyar ta tambaya me ce buƙatar ta annabi sallallahu alaihi wasallam kulfi sai na ce ina hasirun ai sirri ne ba zan gaya miki ba alat sai mahaifiyarta ta ce ta ce min la tukbiran nabi sirri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahadan ta ce min kada ka bawa kowa labari game da sirrin annabi sallallahu alaihi wasallam ala anas sai nan anas ya ce wallahi law haddathu bi ahadan la haddathuka bi ya ya sabit yake gaya wa almajirin sabitul bunani yace hakika ya kai sabitu wallahi da a ce na taba gaya wa wani sirrin annabi sallallahu alaihi wasallam kai ma da yanzu na gaya ma wato yadda bai gaya mahaifiyarsa ba har yau har kwanan gobe bai gaya wa kowa ba kaji fa yadda sabai suke tsare sirrin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga a wannan lokacin yaro ne ma to kaga wannan yana koya mana wato mu a matsayin mu na almajirai ko malamin ka ne ya aike ka akan wani abu to kada wani mutum ya tsare ka ko da kuwa mahaifinka ne ya tambaye ka menene menene malamin ka ya aike ka kai kuma ka koma ka gaya mana wannan ba daidai bane idan malamin ka ya aike ka kar ka gaya kowa koma wane ne kar ka gaya masa sirrin malamin ka domin kuwa shi malami magajin annabi ne alaihi salatu wassalam to wannan yana nuna mana irin yadda sahabbai suke wajen kiyaye amana domin idan ka ka zamto wato baka kiyaye amanar abokin ka ba baka kiyaye amanar iyayen ka ba baka kiyaye amanar malamin ka ba to har abada ba za ka iya kiyaye sirrin kowa ba lallai ne mu zama masu kiyaye sirri eh duk abin da ka san ka faɗe shi zai kai ga sanin wani daban wanda bai kamata ya san halin da wane yake ciki ba to bai kamata ka gaya mashi wannan sirrin ba misali a ce mahaifinka ko malaminka ya tashi bai da kuɗi sai ya tura kai shi da ana jika wajen alhaji wane ka aro min kaza kuma jika ka saida ka saida min da masara ta kwano kaza ka kawo min kuɗin kai kuma shi kenan an ganka da masara ka da sayarwa sai wani ya tambaye ka wane na ka samu masara sai kai kuma ka buɗe ka buɗe baki ka ce ai malam ne ya tashi ya bai da kuɗi shi ne ya ce zai sayar mana zai ce ba ne to kaga wannan ka fallasa sirrin malamin ka kuma ka ci amanar sa kuma sai Allah ya tambaye ka game da wannan sirrin da ka fallasa da hakika kiyaye sirri wato yana nau'antuwa daban-daban ne bisa gurgurdan yanayi a wani lokacin akwai sirrin da ya halatta bayan mutum ya rasu za ka iya faɗa kamar irin yadda na na faɗi mata faɗi irin sirrin da suka yi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kuma wani sirrin da ba a faɗa shi ko bayan mutum baya da rai domin misali shi wannan a wannan sirrin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga a rasu da ya gama sai na anas wato kaga har bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaura sai na anas ah, bai gaya kowa ba kuma kaga irin yadda shi sai na anas duk da yana yaro amma mahaifiyarsa mata tambaya bai gaya mata ba babu wafa'i bil ahdi wa ijazil wa'd wannan babin zai gaya mana muhimmancin cika alƙawari da kuma zartar da abinda mutum ya alƙawari qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa awfu bil ahd lalle ku cika alƙawari innal ahda kana mas'ula hakika alƙawari abin tambaya ne ai ku cika alƙawari wanda kuka yi kai kuka wa juna alƙawari ko kuka wa mutane alƙawari ko kuma wani abin da wani wata magana da kuka kulla da mutane a cikin mu'amalolin ku na yau da kullum to lalle ku cika wannan abin da kuka yi alƙawari domin hakika dukkan wani kudiri ko wani ko wata aniya ko wani alkawari ubangiji zai tambayi ma'abocin shi a kan shi shin ka cika ko baka cika ba kuma Allah madaukakin sarki a ku a wani gun ya ce wa awfu bil ahdi idza ahadu wa awfu bi ahdi Allah idza ahadu ku cika alkawarin Allah idan kun yi alkawari Allah madaukakin sarki ya yi umarni da cika alkawari a koda irin na bawa da bawa wanda na kuma alkawarin da bawa yayi tsakanin shi da ubangiji a wani gun ubangiji ya ce ba don ƙudul aimana ba da da kada ku warware alkawari bayan kowane ba kun kulla shi a wani gun ubangiji ya yi wani jin amaru a ku bin uku ya kuma su imani ku cika da kuduri idan kun yi sai na abin dan abban sai ce abin da ake nemi da al'ukut din nan shine al'uhud wato al'aura shine abin da ubangiji ya halatta da kuma abin da ya haramta da kuma iyakokin da alqur'ani ya iyakance dukkaninsu gaba ɗayansu kada ku ci amanar Allah wato kada ku warware alƙawarin Allah sai na bi zaidu bin aslam yace alƙawarin nan abubuwa ne guda shida akwai alƙawarin Allah akwai kuma alƙawarin da kai na rantsuwa akwai alƙawarin da kai na tarayya da wani akwai kuma alƙawari na cinikayya akwai alƙawari na aure akwai kuma alƙawari wanda yake shi ma ne na rantsuwa ne Allah madaukakin sarki a wani wajen yace ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani lima ta ƙoro ma na ta ƙalun me yasa kuke faɗar abin da ba ku aikatawa kabura makatan inda Allah lalle azaba ta girmama fishi fishin ya girmama a wajen Allah wato azaba ta girmama a wajen Allah an da ƙoro ma na ta ƙalun wato a ku rika faɗan abin da ba za ku cika ba wato matuƙar fishi mai tsanani daga Allah zai tabbata a kanku idan kuna yin haka a cikin wannan akwai wato a gargaɗi mai girma ga mutanen da ke saba alƙawari ana bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalathun idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atmina khana mutafaqun alayhi wannan hadisi an karɓo shi daga sayyidina Abu Hurairah Allah ya yarda shi yace ayatul munafiqi thalathun alamomin munafiki guda uku ne idza haddatha kadhaba idan yayi alƙawari sai idza haddatha kadhaba idan yayi zance sai yayi ƙarya wai za wa ada akhlafa idan yana alƙawari sai ya saba wai za tu mina khana idan aka ba shi amana sai ya ha'inci kada bugun alayhi hadisi ne da ka ka kansa za da fi riwayatin li muslim ya ƙara cikin wata riwaya ta muslim wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim ko da mutumin yana yin azumi ko da yayi sallah ko da yana rai cewa shi musulmi ne shi ba musulmi bane munafiki idan dai ya zanto ya ya hada wa'annan halaye saboda haka lalle ne yan uwa mu guji saba alƙawari mu guji cin amana mu guji kuma yin ƙarya wani abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kana fihi khaslatun minhunna kana fihi khaslatun min an-nifaq hatta hatta yad'aha wa idha atmina khana wa idha haddatha kadaba wa idha ahada kadara وإذا خاصم الفجر متفق عليه وانا حديث عن كرب السعيد سيدنا عبد الله بن عمر بن عاصي رضي الله عنهما شيء ما يخص بك من الصحابين تاريخ في أغباتا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شاما زعلا فيانا ما شاء الله سمتها غريش ياتي أربع من كنا فيه حالا يقول وانا سلسل كذن شيء أتشكين سا أتشكين زوج شيء سا كان منافقا خالصا وانا يا رب منافقي ومن كان فيه خسرت منهن وانا ɗaya daga cikin halayen ya kasance tare da shi kare da fiye fasirta minin nufagi to lalle akwai halin munafurci tare da shi a taya da har sai in ya bar wannan hali da halayen nan kamar haka idan aka mina khana idan aka ba shi amana sai ya ha'inci wai za haddasa kaza ba idan ya yi zance sai ya yi ƙarya wai za a hada gadara idan ya yi alƙawari sai ya yi yaudara wai za ka sama fadara idan kuma aka yi hutuma da shi aka ɗan yi tashin hankali da shi sai ya yi fajirci da kun ɗan yi musu da shi ko kun ɗan yi cece kuce da shi shi kenan sai ya daina maka magana to kaga wannan fajirci ne ko kuma sai ya rika kirkirar ƙarya yana faɗa game da kai yana faɗar miyagun abubuwan da babu su tare da kai wannan kaga fajirci shi ne munafurci wato nifaq munafurci shine bayyana alkhairi a fili da kuma boye sharri a zuciya shi din nau'i biyu ne akwai itiqadi akwai kuma amali akwai munafurci ne na aqida kuma munafurci a aikace munafurci na aqida shine munafurci mafi girma wanda ma'abocin shi alqur'ani yace yana tare da kafirai a cikin wuta eh innal munafiqina fi drakil fi drakil asfal min an-nar munafiqai ubangiji yace suna cikin rufi mafi mafi kaskanci na wuta suna can kasan wuta إن لا جامل ومنافقين إن لا جامل كافرين ومنافقين في جهنم جميعا وبنجي zai tara kafirai da kuma munafiki a cikin jahannama baki ɗayan su shine wannan munafirci shine wanda a cikin alqur'ani Allah yake cewa almunafiqun wal munafiqatu ba'dhum min ba'dhin ya'muruna bil munkar munafiqai maza da munafiqai mata sashin su da sashin suna yin umarni da mummunan abu wa yanhauna 'anil ma'ruf kuma suna hani da ayyukan alkhairi wa ya ƙabi zuwa aidiyan suna damƙe hannayensu ba sa yin kyauta kuma ba sa so ba sa bari a yi kyauta na sulla fa da siya musamman ta Allah shi kuma ubangiji wato sai ya wafantar da su inna munafiqina hum al-fasiqun hakika munafiqai sune fasikai wa'ada Allahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam hakika ubangiji ya alƙawarta ko kuma ya tanadar wa munafiqai maza da munafiqai mata da kuma kafirai ubangiji ya tanadar musu da nara jahannama wutar jahannama kharidi na fiya za su dawwama a cikinta iya hasbu ita ce ma'isar su wanda ta ishe su wala ana humbala kuma Allah ya tsine musu ya tsine musu albarka wala hum azabun muqimun kuma azaba madawwamiya wato matabbaciya ta tabbata gare su suratul tauba aya ta 67 zuwa 68 a sanan Allah madaukakin sarki yace innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un hakika munafikai wasu a hakan suna yaudarar Allah ne shi ko ubangiji ya kyale su ya tanadi azaba gare su wa za kamo irin salati idan sun tashi za su yi sallah kamo kusari sai su suna masu kasala yura'una nasa suna yi ne dan mutane su gansu wala yazkuruna Allah illa qalilan nasa ambatan Allah sai dan kana wannan shine munafirci mafi girma wanda yake kaiwa zuwa ga kafirci akwai kuma wato munafurci na aiki shine wato irin waɗannan shine karamin munafurci shine mutum ya zama mai ɗaukar manyan zunubai mai zama mai yin ƙarya mai saƙa alƙawari mai fajirci to wannan shi ma munafiki ne amma karamin munafiki eh yana da bambanci da wancan babban munafiki din wancan babban munafiki kam shi kam ya ma fi kafiri shan azaba وعن جابر رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا ولم يجي مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا فأتيته وقلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فعسالي حسية فعددتها فإذا هي خمسمائة فقال لي خذ مثلها متفق عليه وانا حديث عن كرأة سيدنا جابر عن عبد الله الأنصاري الله يدرشي سيدنا جابر يا daga cikin sahabbai yan Madina da shi da mahaifinsa dukkanin sahabbai ne mahaifinsa yayi shahada a yakin Uhud kuma sirna jabir dinnan wato ya ga abubuwa da yawa na musulmin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda a ranar yakin gwalalu ya dafa irin wata gurasa ir kadan ya yanka akuya kwaya daya sai ya je ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho da mutum hudu ko biyar su zo a ci abinci annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya daga murya ya ce wa mutane gaba daya ku taho mu tafi gidan Jabir mu ci abinci matar Jabir a da ta ga jama'a Jabir da ya ga jama'a da yawa sun taho sai ya shiga wajen matar sai ya ce yau na banu na shiga uku na lalace ya ce me ya faru ya ce na ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da mutum ɗaya ko biyu ko mutum biyar a zo a ci abinci a gidana gashi ya tawo da sahabbansa baki ɗaya wajen su dubu da ɗari biyar a wata faɗar wajen su dubu uku ya ce yanzu ya zan yi da su matar jabir sai ta ce kai ka ce su zo ko shi ya ce su zo ya ce a ba ni na kira su ba shi ne ta ce a to ka yi haƙuri in dai shi ne ya ce su zo shi ya sai da zai yi da su eh sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sai ya kira Jabir yace ka gaya wa matarka gurasan nan ka ta sauki ka ta sauke wato kullun da ta yi na gurasan ka ta sauke shi daga kan wuta shi ma naman ka ta sauke shi daga kan wuta har sai na shigo annabi sallallahu alaihi wasallam yazo aka bude masa tukunyar da aka dama kullun gurasan sai tofi a ciki aka aka bude masa tukunyar da naman akwai yake ciki nan ma sai ya yi tofi wannan namar da gurasar ana ɗiban naman ana ɗiban gurasa wato ita kanta masu jabir ɗin sai ta kira wasu mataye daga cikin makwabta mata makwabta gaba ɗaya ta kira su zo su taya ta fitar da fitar da gurasa wannan ita tukunyar da aka dama da aka dama kullun gurasar ana fitarwa ana fitarwa ana fitarwa sai da gaba ɗaya mutum dubu uku nan kowa sai da ya ci gurasa ya ci nama ya ƙoshi amma nama da gurasa nan ba su ƙare ba tukun ya tara nan ba su ƙare ba ko rabi ba yi ba eh kuma akuyan nan ƙwaya ɗaya ce jabir ya ce bayan kowa ya ci ma ya ƙoshi kowa ya tafi sauran abin da aka rage shi da kansa da shi da iyalan sai da suka sai da suka yan wasu kwanaki suna ci bai ƙare ba sannan daga ƙarshe ya ƙare kaga mu'jiza sannan mahaifin na Jabir da zai rasu da zai tafi yakin Uhud dama ya gaya mishi yace hakika zan tafi yaki amma ina jin cewa kamar zan yi shahada a wajen yakin domin hakika ina jin ina jin kamshin aljanna haka ya gaya mana yace saboda haka in na rasu ka biya min bashi da wani da wani da wani suna bi na bashi bayan kuwa ya rasu to ya bar dabilai ya bar musu gonar dabino a shekara kuma sai ya zanto dabinan gaba ɗaya yi da ake cewa ne gaba ɗaya yi tafannuwa dabinan e gaba ɗaya yi bubbushe bai yi ƴaƴa sosai ba to da ka jabir masu bashi kuma sun matsa kowa yana so sai an biya shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa jabir idan ka yanke dabinan a karkari karka yanke dabinan har sai na har sai na zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya shiga gonar ya kewaya ya kewaya ya ce to a yanki da aka yanke da binan aka tsinke da binan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa jabir ka kira duk waɗanda suke bin baban ka bashi su zo ka biya su suka zo jabir ya ya ya bude buhu ɗaya na dabino sai da ya biya kowa bashin sa buhu ɗayan nan ma bai kare ba kuma ga sauran buhuna sai da ya biya kowa bashi eh da ku ana ganin cewa dabinan gaba ɗaya bai kai ma a biya mutum ɗaya ba kuma mutanen sun fi mutum goma amma duk sai da ya biya su dabino ko bai kare ba maga ya gama uzurar annabi sallallahu alaihi wasallam a sau da dama eh amin to daga gare shi aka rawaito wannan hadisin yace qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mu yace law law qad ja'a marul bahrain yace da a ce dukiyar na ta bahrain ta zo a tsaituka haka za wa haka za da na baka abu kaza da abu kaza daga ciki fa lam yaji marul bahrain a taƙo bidan nabi sallallahu alaihi wasallam wato dukiyar nan ta bahraini ba ta zo ba har sai da aka karɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga ga ga Allah subhanahu wataala fara ma ja'a mazul bahraini yayin da dukiyar nan ta bahraini ta zo amara Abu Bakar radiyallahu anhu idan na Abu Bakar yayi umarni fanada yayi kira man kana lahu inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam iddatun audainun duk wanda ya kasance yana da wani bashi da yake bin annabi sallallahu alaihi wasallam ta yuzo wanda ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa wani alƙawari zai bashi wani abu to shi ma ya zo farja'atina to ya zo gare mu fa ataitu sai na je wajen abubakar wa qultu lahu sai na ce masa inna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li kaza wa kaza ai lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mun da da dukiyar bahrain ta zo da ya bani kaza da kaza fa sali hasiyatan sai annabi sai abubakar ya ɗibo min wani cikin tafin hannunsa fa adattu fa adattu sai na kirga ta fa za ya kamsu mi'ati ya daga dinare 500 ne fa qala li kuzmi sai ya ce mun to riki ninkin ta sau biyu wato 500 500 sau biyu bayan wannan 500 din mutafakun alayhi hadisi yadda aka haɗa kansa wannan hadisi yana nuna mana irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi dukkan mutane wato makarabul akhlaq halaye na girma da kyawawan halaye da kuma irin yadda sayyidina Abubakar shi kuma ya kasance yana cika alƙawuran annabi sallallahu alaihi wasallam bai nemi wai sai mutum ya kawo wata shaida ba ko yanda ka lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya maka alƙawarin kaza sai sayyidina Jabir a sai sayyidina Abubakar shi kuma ya kawo abin da kuka yi alkawari din ya baka to a nan za mu tsaya da fatan Allah ya gyara halayenmu Allah ya ƙara mana san annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma koyi da shi da halayensa da sunnoninsa sallallahu alaihi wasallam Allah ya karɓi dukan azuminmu da sauran ibadunmu da ciyarwarmu Allah ka ba a cika mana ladanmu ka ninninka mana albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam ka biya dukan bukatunmu yan uwanmu musulmai da ɗalibai masu neman addu'a a wajenmu ya Allah ka biya bukatunsu masu neman aure mata da maza Allah ka haɗa su da abokan zama na gari masu neman haihuwa Allah ka ba su haihuwa ta gari akwai wata ɗaliba daga jihar Kaduna wacce mijinta ba shi da lafiya za a fita da shi zuwa ƙasashen waje don neman magani Allah ka ba shi lafiya muna roƙon Allah ka ba shi lafiya albarkacin abin da muka karanta na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da sunnoninsa akwai wasu daga cikin ɗalibai mata waɗanda sun ɗan daɗe shekarun sun fara ja ba su aure ba Allah ka fito musu da mazaje nagari da kirki masu tsoron Allah waɗanda su rike su bisa amana waɗanda kuma muka riga muka yi aure kuma ƙaƙara Allah ka zauna da mu lafiya ka ba mu ikon sauke amanonin da ka ɗora mana Allah ka biya dukkan buƙatunmu ka karɓi dukkan ibadunmu سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في الملل الاعلى الى يوم الدين وعلى اله افضل الدين الدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله